Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wanda tijo da ya ce DPO kwanta-kwanta ne ya hallaka masa ɗansa akan idansa, ya ce har yanzu yana nan akan bakansa na cewar ba zai binne gawar ba sai an yi masa adalci. Waje guda kuma, yau sama da shekaru ashirin kenan wannan gawa ta ɗan nasa tana mutuwa a asibitin Murtala da kenan Kano. Za mu kawo muku hira ta musamman da yaran nan da aka sata aka kai su ƙasar Inyamurai. Cikin yaran da dama yanzu sun kasa yin magana da Hausa. Kowa da baiwar da Allah ya bashi. Wani bahilla ce ya ƙware wajen haddace dukkanin ƙananan hukumomin da ke ƙasar nan ta wani salo mai ban mamaki. wata mata da Allah ya yi wa baiwar haihuwa a kufe a kufe ta haifi yaya arba'in da hudu kuma ita ce ke nema musu abinci ba tare da tallafin mahaifinsu ba kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa. jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka. Yau ma dai labarin yaran nan za mu faro da shi, wato waɗannan yara da haka kawai aka shigo mana daga can kudu maso gabashin ƙasar nan aka dinga yi musu ɗauki ɗaiɗai ana fitan su a kai su tasha a nausa da su yankin inyamurai daga nan a yi cinikin su kamar shanu a biya a ɗauke su a sauya musu suna a kuma ɗora su bisa tafarkin addinin nasara yau dai an sanya za a koma kotu domin ci gaba da bibiyar wannan batu domin galiban al'ummar Kano sun ce ba za su yi shiru wannan magana ta bishanin sarki ba don haka ne ma ake ta haɗa kai domin tabbatar da cewar gaskiya dai ta yi halinta a kuma tabbatar da dawo da ragowar waɗannan yara waɗanda har yanzu halan ya halaku babu ɗuriyarsu a fadar mai martaba sarki a yau inda aka kai yaran yau ga ladiman Kano Alhaji Abbas Sunusi ya ja hankalin gwamnati da ta dawo da binciken wata mata mai suna Amina Gara wacce aka fara kamawa da laifin satar waɗannan yara sai dai kuma daga bisani wane tudu wane gangare aka sake ta haka kuma mai girma galadima ya shawarci iyaye da su zamo masu ƙara sanya idanuwa kan yayansu wakilin mu Aminu Abdu Baka noma sani mai nage ya zanta da iyayen yaran har ma da wasu daga cikin waɗannan yara waɗanda har yanzu hausar su ta zama jula-jula ya kai shekara biyar baya hannu eh baya zan hausa gaskiya ka san da ke yana jin yana jin turanci to ina yin bakin kokari na haka dai wajen magana da shi Faruk wanda aka mayar da sunansa Oliyanka ya yi bayanin cikin inyamuranci da kuma wata nakasasshiyar Hausa.
Kya faɗi.
Oliyanka, oga zare gina ma ka odiye shi eh afirin gina nya.
Aisha ita kuma bayan aske mata kai da aka yi an sauya mata suna ne zuwa Ciyoma. Cikinta ne a yanzu ya fara murɗawa har ma ake zargin sauyin abinci ne ya fara tambayar ta. Domin abincin da take ci a can daban ne yanzu kuma ta dawo tana cin wani daban. haka ma wata uwa ta bayyana matuƙar takaicinta kan yadda ɗanta da aka gano bayan shekara biyar da ɓatansa yanzu ya zame mata wani abu bambara kwai namiji da suna hajara domin ko abinci zai ci sai ya yi irin abin nan na taɓa goshi da kafaɗu irin na kiristoci.
sannan ba aka kashi bai gane mu ba matsaloli guda ɗaya ne yaron sun mai da shi wani addini da ba namu ba ma'ana kamar sallah ana shan wahala kamar sallah ran da muka dawo da yayi wasu addu'o'i da suke yi shine na hana shi.
to Allah ya mana magani ya kuma shiga tsakanin nagar da mugu. da wannan kuma bari mu tsallaka jihar Bauchi inda wani shugaban makaranta ya adabo da kujerarsa bayan samun sa da barin ɗaliban makarantar da yunwa. Kwamishinan ilimi na jihar Bauchi Dr. Aliyu Tilde shi ne ya tuta shugaban ya kuma kafa kwamitin gaggawa domin gano bajakalar da ta kai har an hana yara abinci. Haka kuma an tsige wasu mutane biyu da ke lura da rumbunan adana abinci na wannan makaranta. Idan muka dawo Kano kuma ɗaliban makarantar Alfurkan ne suka kawo ziyarar gani da ido tare da yin tambayoyi ga wasu daga cikin masu gabatar da shirye-shiryen Freedom Radio. Wakilin Maminu Abdu Baka Noma ya karɓe su ga kuma rahotonsa.
Gidan talabijin ɗan Afirka TV3 ne da ya jagoranci ɗaliban makarantar kimiyya da ke masallacin Alfurkan. Malam Zakare Muhammad Sani shine jagoran tafiyar yayi ƙarin haske kamar haka.
To akwai shiri da muke yi mai suna yara manyan gobe a channel ɗin tamu ta Afirka TV3. To mun zaɓi gidan rediyo na Freedom ne saboda akwai ƙwararrun 'yan jaridu.
Su ma ɗaliban da suka ziyarci wannan gida sun kuma ziyarci filin inda ranka inda suka bayyana farin cikin su.
Sunana Hassana Shehu. Mutane da yawa yawa da nake so in gani a Freedom Radio yau na ga na cika burina.
Sunana Khadija Balalore. Wallahi na ji daɗin zuwa Freedom Radio saboda dama tun can ina jin labari game da Usman Usman, Nasiru Salisu Zango, Aminu Baka Noma. Ta yau na ji daɗi wallahi na ji daɗi.
Yau shekara ashirin kenan wanda tije ya kukan cewar wani DPO na caji ofis ɗin gwagwarwa wanda a wancan lokaci ake masa laƙabi da kwanta-kwanta. ya lakaɗa wa ɗansa duka a caji ofis bisa tuhumar ɗan da laifin sanin wasu mutane da suka doki wata budurwa ta kuma kaiwa shi kwanta kwanta ƙara wannan dattijo ya bayyana cewa faɗa wannan budurwa ta yi da wasu samari shi kuma ɗan nasa ya raba su daga bisani ta ɗebo kwalawa na wancan zamani aka kama ɗan nasa domin su waɗancan sun gudu a nan ne dattijo yake cewar kwanta kwanta ya ta dukan ɗan nasa da kulki a ka kan lalle sai ya faɗi inda za a samu waɗancan samari amma shi kuma yana cewar bai sani ba har ta kai ya illata shi ƙarshe ma ya mutu tun wancan lokaci wannan dattijo bai binne waccan gawa ba yau kuma tana da shekaru ashirin kenan a ɗakin adana gawa na asibitin murtala tunda wannan gawa ta cika shekaru ashirin cif cif hakan yasa muka nemo wannan bawan Allah Sha'aibu Ahmadu domin jin matsayinsa dangane da wannan gawa ta ɗansa wacce har yanzu yake jira a yi masa adalci alabashi sai ya binne ta.
Ina nan har bayan sha biyu DBO bai fito ba, yi wajen ɗaya ya fito. Yana fitowa yarinyar ita ma ta zo, muka shiga gaba ɗaya ga ni ga yarinyar ga yaron ya ce aka tambaya ya ce shi bai san su ba, baka san su ba eh dole ya ka kawo su. Ya ce a'a ni ban san su ba, ba ni da wata dolan da za ta sa wanda ban sani ba in tafi neman shi. Shi kenan tun daga nan DBO ya fara dukansa.
Akan idan ka kenan?
Akan ido na. Tun ya bubbuge yaron nan tun daga nan yaron baya magana kwata-kwata. suka ce in ɗauke shi in kai shi asibiti na ce a ba zai yiwu ba kai da kai ji mai ciwo kai za ka ɗauke ka kai asibiti.
shekaru hudu da suka wuce dai abokin aikinmu aminu bello ya ziyarci wannan gawa a asibitin na murtala za mu sako shi a shirinmu na gaba don jin yadda ya ganta wancan lokaci balle kuma yanzu da aka samu ƙarin shekaru shi kuwa dattijo sha'aibu ahmadu burinsa kawai shine ya masa adalci matuƙar ana so ya ɗauki waccan gawa ya mata sutura ya binne ta sai a tara a shirinmu na gaba domin jin ci gaban hiranmu da shi. Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Ana kuma ana sanar da waɗanda suka samu damar cin gajiyar shirin Honorable Abdullahi Tahir Ahmad Alkinana. waɗanda za a koyar da su kiwon kaji da kifi da su dawo da fam a wuraren da suka karɓa wato Murtala Muhammad Secondary School kusa da masallacin Murtala da unguwar Gano Special Primary da kuma Darmanawa tudun Fulani kusa da gidan Arab don mallakar takardar shaidar ɗauka a ranakun Asabar sha tara da Lahadi ashirin ga wannan wata na Oktoba. Ana ƙara sanar da al'ummar Kano za a fara ba da fam ɗin na koyar da ilimin na'ura mai kwakwalwa kyauta a fannonin Certificate in Information Technology, Diploma in Computer Maintenance da Diploma in Flashing and Unlocking, wanda Honorable Abdullahi Tahir Ahmad Alkinana ya ɗauki nauyi. Za a raba fam a ranakun Asabar da Lahadi kyauta a Murtala Muhammad Secondary School da ke unguwar ta gano. Sanarwa daga Comrade Abdulkarim Kowa Naka, Darakta a SCIT Academy. A nan kuma wani bafin lace da Allah ya yi wa baiwa ya haddace dukkanin ƙananan hukumomin da suke ƙasar nan. ga mazantawanmu da shi so mun taɓi.
Nana Usama Yarima, zan karamar kuma 'yan kwashi jihar Jigawa, Najeriya.
Yanzu a Najeriya, Eh, ƙananan hukumomi nawa ne?
ɗari bakwai da saba'in da hudu ne.
Jihohin kuma fa.
Jihohi talatin da shida ban da Abuja.
To yanzu idan muka kalli jihar Bayelsa, Eh, bar jihar ƙananan hukumomi nawa ne a jihar Bayelsa?
takwas ne.
Yau ce.
Eh, daga bi ya fara daga Birif, Ikeremu, Kulukuma, Nimbi, Ohokuma, Ogobiya, Sagabama, Sautara, sai ya dagowa capital insa.
To Eh, ita kuma jihar Rivers ba.
ribar ashirin da uku ne da ribar da benue da kaduna da sokoto ashirin da uku uku ne ribar daga a andoni fatakur abiyo kafa okurika ogubolo ileme ikwara tai kokana kana sai oyigbo fobo inkora itisha boni degema asari toru akuku toru Taimakon marasa galihu da bada tallafi ta kowace fuska ba kowane ɗan adam ne Allah ya ba wa zuciyar hakan ba. Allah ya wadata wasu mutanen da ɗimbin arziki wanda Hausawa kan kwatanta da dukiyarsu da fan taɓa sama, amma fitar da wani kaso daga cikin wannan dukiya don tallafawa jama'a ta fuskar lafiya ko ilimi da wasu bukatu ne da kullum sai ya zamo sai zama jidali. Abin ba haka yake ba a gurin ba da masi Sha'aibu Birji wanda ya kasance marubuci ɗan jarida kuma ɗan kasuwa. domin a ranar litinin sha hudu ga watan da muke ciki mutane daga sassa daban-daban na ƙasar nan suka yi da fifi a garin birji da yake a ƙaramar hukumar doguwa ta jihar nan don halartar bikin ƙaddamar da bada tallafin sana'o'i ga 'yan mata tare da tallafin karatu ga 'yan makarantun sakandare an dai gudanar da wannan al'amari ƙarƙashin gidauniyar badamasi birji wadda ta yi nasarar samar da makaranta guda ta zamani mai ginin bulo da bulo da ke ɗauke da azuzuwa ashirin wanda tuni ma an kammala guda goma sannan an yi wani babban gini a cikin harabar makaranta. A nan kuma kungiyar masu sayar da motoci ta ƙasa Amdon reshen jihar Kano na sanar da dukkanin masu sayar da motoci cewar su tuntuɓi shugaban kungiyar Alhaji Sani Dan Tata ko kuma sakatare Alhaji Bawa Muhammad Habib. Ko kuma dukkanin shugabannin ɓangarorin wannan kungiya domin samun bayanin matsayin da kungiyar ta ƙasa ta cimma tsakaninta da shugaban hukumar kwastan na ƙasa kan Alhamidu Almiyar Taya domin ci gaba da kasuwancin su ba tare da matsala ba. Ƙungiyar ta bayyana cewa sai an haɗa kai sannan za a iya cimma moriyar wannan garaɓasa da aka samo daga shugaban hukumar ta kwastan domin neman ƙarin bayani a kira lambar waya sifili takwas sifili biyar tara biyu shida ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya A nan kuma jararriyar makarantar nan wacce ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci Al-Asad English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon ingantaccen turanci daga farko ko ɗaliban sakandare ko masu difloma ko NCE ko digiri ga maza har da mata ko 'yan kasuwa kuma suka ce sun tanadan muku ajujuwa na musamman don waɗanda ba su taɓa yin makaranta ba a ranakun asabar da lahadi litinin da talata ko alhamis da juma'a kuma suka ce akwai tanadi na kayan karatu na zamani da kuma hanyar koyarwa ta zamani sannan kuma suka ce babu cinkoso suka ce suna koyar da darussa da suka haɗa da how to read and write English grammar oral English literature in English da ma sauransu. Za ku iya samun forms da ma yin rijista a makarantar Al-Asad English Academy da ke Bahari Shopping Complex. Lamba hamsin da biyar haɗe da ‘yan kaba Kano dab da ofishin MTN. Ko a kira lambar waya sifili takwas sifili shida sifili ɗaya biyar shida sifili biyar tara. A ƙoƙarin sauke nauyin hidimtawa al'umma shahararren asibitin nan na ƙasar India da ke Kano UMC Zahir da ke ɗorayi babba kusa da forestry ya sake shiryawa al'umma tsarin ganin ƙwararrun likitoci kamar yadda ya saba. Wannan karan an kawo ƙwararren likita daga India masanin ɓangare bangaren haihuwa domin duba mutanen da ke fuskantar matsala wajen samun ciki ko karuwa ko kuma waɗanda ke da matsalar da aka ce za a yi musu tiyata a bangaren appendix ko ƙaba ko kuma karin mahaifa wato fibroid da ma sauran cututtuka da suka danganci wannan kwararren likita a fannin haihuwa da dashen kwaikwayon haihuwa zai zauna a ranakun sha shida da sha bakwai da sha takwas ga wannan wata da muke ciki daga karfe tara na safe zuwa bakwai na yamma idan mai buƙatar ganin likitan sai ya garzaya kuma kyauta ne ga wanda ke da kati a asibitin wanda kuma ba shi da kati sai ya biya dubu biyar kuɗin buɗe kati shikenan za ka ga likitan a bagas domin neman ƙarin bayani a kira lambar waya sifili bakwai sifili ɗaya ɗaya tara ɗaya biyu uku biyar sifili. kamar sallama ga takardar neman taimako ta Ahmad Abdulhamid wanda Allah ya jarrabe shi da lalura mahukuntan asibitin koyarwa na malamin Kano ke bukatar naira dubu ashirin da biyar domin yi masa aiki sai kuma takardar neman taimako ta Bilkisu Umar wacce Allah ita kuma ya jarrabe ta da idanu har ta kai ana yunkurin ceto idanun nata asibitin ido na Makka akan kuɗi naira dubu arba'in da tara da